إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشير الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة واندا كي انقلقر كدا برنن دمغرم جمهوري النجا يومنا لا ربا goma ga wata na safar hijira shekara 444 wanda ya dace da bakwai ga watan tara 2022 muna cikin littafin motsa ta imam malik insha Allah za mu darasi na 104 a cikin motsa ta imam malik darasi na 104 insha Allah muna cikin ala da hudu ne muna cikin al'amulfin nahar aikin da ake yi a ranar sallah talayya kayan nan akwai wani uwa ya ba malam hassan saƙo ya su da allah hudu a gaya ma 'yan uwa iya san su don allah kuma a isar da sakon shi na ga daga kano ne da sun shi to dai mutumin kano ne da takaice ya ce iya suna jin abin da ake kuma suna fata ta alkhairi ga jama'a na ga namun ta suwan tashi na san da ya ji dai dama ya ce iya gani ke tsaye ga abin da ake kuma sa cikin addu'a Allah ta yi maka shi iya cikin wasu al'amura Allah biya bukata muna kenan mun yi bayani cikin wannan babi kan mas'alar abin da ya dace a yi a ranar sallah an yi bayanin magana ta soke dabba hadaya ƙa'ida ana soke ta ne a makka da garin makka da mina duka wannan kewayen wurin yanka ne ƙarshen karatunmu na hadisun abdullahi bin umar na bayani da yi in nazar ne ma'ana idan mutum dabba ce zai yanka ta hadaya zai yanka a can zai yanka ta a ko da gindin wajen ka'aba ko a mina duɗe ne amma in dabba ce kurin kai niyya ka yanka matalakawa ko da haramun ka ce za ka yanka duk da ka yanka a duniya ta yi wannan shi ne magana sai cewa za mu tashi ya ce wa haddasa ni kenan hadisi na biyu a cikin baba na uku za mu tashi cikin al'amurfin na hadisi na uku a cikin za mu tashi sha Allah wa haddasa ni a malik a nishan bin urwa anna abahu kana yin haru gudunahu ƙiyama ƙala malik la yi juzu da hadin an yi halika ra'asahu hatta yana har hada yahu wala yan bagi da hadin an yana har kamar da fajar yau manahar وإنما العمل كله يوم النهر الذبح ولبس الثياب ولقاء التفس والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النهر abinda yake dai wannan hadisi imam malik ke ba da labari daga hisham bin urwa iya ba da labarin baban shi kenan urwa shi urwa kenan kana yin harbu da nahun kiyama yana soke raƙumin shi na hadaya a tsaye san asali raƙumi ana soke shi a tsaye ba a tsugunna ba yadda mu muke yi a tsugunne a darme a tsaye ake mallake kafa guda a soke shi iya faduwa kuma kenan ya kare shi da ke Allah ke magana cewa kusa da waje ba zunuba ba kullum na ta'ayi wannan magana waje ba zunuba ma na faduwa kenan asa ayi da abin soke shi ake a tsaye kenan daga ya kare sai fadi ya ida to kenan yana soke taguwar shi a tsaye bayan wannan magana sai ta'uta bin zubair sai yace qala mushku imam malik yana cewa la yajudu li ahadin an yahlika ra'sahu hatta yanara hadayahu yana cewa bai halitta ga wani kowane ne ya so ya aske gashin shi har sai ya soke hadaye shi nan me kenan imam malik fitun da yake so maka kenan ba a yin aski sai bayan yanka ko sokewa kuma bayan wannan magana ta hana aski kayan yanka sai ce kuma wala yanbaghi li ahadin an yanhara qabla al-fajr haka kuma bai halitta ka soke dabbaka kayan keto wala al-fajr dan magana ta jiwa daban ko magana ta sokewa daban shi suka ko yankawa ba a yi kayan al-fajr yace wa inna man amalu kullu yawmin har domin magana aski aski magana hadaya duk wannan ana yin su ne a ranar layya kenan wanda ya kayan alfajir bai yi ba a yau mana da ya ce maka wani na mal'amal kullu yau mana dukkan ayyukan ana yin su ne a ranar layya da mi da me ya ake ranar layya ce azabahu da yanka ko da yanka wulubusin siyab da sa kaya na yau da kullum tunahu da kayan harami sa kaya na yau da kullum walga'u tafas da hudda ka zama ta wanka da magana wankan warci dai dauda da aka sani dai ta hudda dauda da maganar aski duk la yakunu shay'un min zalik duk wannan da yanka da sa kaya na yau da kullum da wani yankan warce da askin ba wanda za a yi a wannan na wannan ayyukan ba wanda za a yi gaba da munaf ba wanda za a yi kafin ranar sallar layya ke duk wanda ya ciki da haka kenan bai yi su ba akan ka'ida ta shari'a shine abin da nan imam malik ke so ya bar imam labari tunan wa duk da mun san wannan abu ne cewa imam malik ya wannan magana to amma eh haka idan muka diba tsarin tartibin manasik da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya zo ya jiwa ya zo ya soke ya yi arziki ta kwanfafin ifada tamayin kishiyar haka lalle haka amma manzana shi a rayuwar shi a aikin da ya yi an mai tambayoyi ire-iren wannan wanda ta yara sura la ni ban ka aka ba sai da na yi arziki ma ta kwanne jiwa wanda ta ni ban ka aka ba sai da na yi tsawafi ta kwanne duk dai wani ya jiwa gaba haka suka ta aikin da wani amma aiki an yi amma zai gabatar da wanda ya kamata a jinkirtar ko jinkirtar da kamata a gabatar da shi haka ya suka ta aiki amma duk da wani tambaya ni na yi shiwa kayan asiki na asiki kayan shiwa na yanka kayan asiki duka wannan na asiki na asiki kayan yanka sai ce ifalo na haraj sai ce jirage babu lahi kenan lahi babu lahi na kayi kenan ki amma shi ne ma da gani ba gama abu bai bane ba a gaskiya na san hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam inda har an yin yayi kuma ya ce wala haraj ka gani bayan ya yi kuma ce babu laifi ce wala haraj wannan shi ne zai madogarar babba lalle amma nan shi magana da shi ne mamalika suka nan ba na yake cewa nan ba na magana ba babban matsalar shi ka yi kahin wunin shi ne bai kamata ka yi kahin kenan duk an halitta zuwa jiwa cikin dare daren munzali daren sallah amma shi wani abin da aka shiro gaba daya kenan an haka yi su kayi wannan kenan baka yi su ba a ran layya magana kenan nan kuma ce magana jerawa da ba amma wannan ba yi su kenan kayan sallah da abin da ayyukan da aka jero yanka aski wannan mai aka ta soki mai aka ta hudda faratan sauransu duka wani aiki da ake ranar sallah kenan ba a yi su kayan sallah magana kenan abin da kisa bari labari sai alhilal alhilal mana aski aski shi ma wani aiki ne daga cikin abin da yake cikin alama ta warware harami bayan jiwa to yaya matsayin aski akwai aski akwai sese akwai takasir akwai al-hilal حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله آله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين nan ya so kanta maka mahimmancin ko fadalar aski akan sese cikin aikin haji a umara da abu ɗaya abdullahi bin umar ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya addu'a ta Allah ka ji kan Allah marhamul muhalliqin Allah ka ji kan masu aski sai sabai suka ce wal muqassirin ya rasulullah har ma masu sesen ya manzo Allah ka cikin addu'a sai kisa su sai da ƙara alamar hamlin muhallikin Allah ka ji kan masu aski ta kwan suka sakta ya rasu lullahi wani mukassirin ta gace wani mukassirin nan ya kawo kenan a na uku ne ya ce wani mukassirin zafin su kawo cewa a bayan uku ne ma a na hudu ya kawo wani mukassirin wannan iya ka tabbatar ma da mahimmancin aski a cikin aikin hajji wannan magana a nan sarasa mana magana a ina ne yi ta wasu ce a hudabiya wasu ce a yayi ta ne a hajjin makwana duk da magana hadisan sun yi zawa karara a hudabiya to ma da hudabiya ne dindin masa'ala ce ta maganar aski akan akan sese kuma hatta ma a cikin yawan makata hajjin makwana ma wannan bayanin annabi ya yi shi ga mutane sahabbai cewa mahimmancin aski akan sese duk da maganar cewa ko ne yayi duk wanda ka yayi amma aski shi yake da zama ga masalar da ake samu da akwai a wani hali in ka ce ka yi aski balle wanda yake zuwa yake zuwa haji daga baya ga umma ga tamattu'i ga umara ga haji an zaka ga sai shi yayi a kan aski ga wanda ya tamattu'i mana ga umara yanzu dai nan iya tabbatar mun da cewa bambancin ko hihikon aski akan sai sai tsantsara yadda ya addu'a biyu a uku ne suna kira masu sai sai yakin ma ya ce wani mukassiri wani ruwa bayan imam malik imam bukhari ya kawo ruwa haka imam muslim ya kawo hadis wa haddathani an malik an abdurrahman bin qasim an abi annahu kana yadkhulu makkah layla wa mu'tamir fa yatufu bil bayt wa bayna safa wal marwa wa yu'akhiru al hilal hatta yusbih ولا قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه abin da yake nan sai ka maka maganar aski ko jinkirtar da aski ya kawo cewa zafin kasim ke ba labar kasim bin muhammad kenan shi yana shiga maka cikin dare iya umara يعني تمسك كده زي عمره فيضيف بالبيت وبين صفا والمروه زي طواف شنا كعبه يسفى مروه اما ويؤخر الحلال زي جنتر تد اسكن حتى سبي حقا الله واي yasa kama kenan ba laifi bane ba jinkirin aski illa cewa ga mai umara ba ka warware harami sai lokacin da kai aski ba dama ka hudda harami sai ka yi jira ka yi aska amma babu laifi kenan ka je ma ka kwanta ka yi barci da sa ya ka huta ka je ka yi aski daga baya ba laifi ba ne ba a ce a jinkirta shi a kan tsarin sa'ayi tsakanin safa na marwa ka yana iya ɗan jinkirta aski a bayan sa'ayi za mu ce ya ce wa yi akhirul hidaka hatta su yana jinkirtar da aski har sai garin allah waye ƙar walakin nan la'ud ilbati amma bai komawa ka'aba yin wani aiki hatta halika rasul sai ya askin zai koma aka kafa aka an kafa da nan tawafi nan naka da sauransu bai komawa ka'aba yayi wani sabon aiki a ka'aba yace qal wa rubbama dakhala masjid fa awtar fihi wa laqad bayt yakan yi wani lokaci ya yi sa'ayi ya yi ci ya yi abu ya kwanta ma yan ya dawo cin zai komo masjid haram amma har zai kai da masjid amma bai zuwa wajen ɗaki ya wani abu amma zai iya dawo masallaci ma ba tare da ya aski kin bai hanawa ka yi umar ka ƙare ka zo ka yi sallah ma tare da jama'a kuma gaba ka je ka aski magana kenan ya ce wala ya karɓar bai kusantar ɗaki ta domin kasan ɗakin albaita da ba masjid da ba masjidul haram kenan kewaya albayta kuma ita ka'aba ake ne wurin da ake kewayawa suna da kenan aka ce albayt kenan masjidul haram kuma aka ce almasjid kenan abinda ake wurin da ake sallah da aka kewaye kewayen ka'aba qala malik altafas hilaqu sha'r me altafas da canza canza altafas kaza kaza da ake ran me altafas yace hilaqu sha'r ولبس الثياب وما تبع ذلك aka tafas iya dokan aski dashi da satuwa da abin da yake biyo bayan wannan na abin da aka halitta mai ake haji kenan a tafas shine iya dokan aski iya dokan sa sa riga su wani yankan farce don cewa ma ta da abin da yake biyowa baya bayan wannan don ya kaca su ne abinda aka halitta mai harami bai aski bai yankan warce aski na ka ko na gaba da aski ko na mata duka bai tabawa matuka iya cikin aikin haji sai ya kare takwa aka yi ba shi damar ya cire wannan ababe na kazanta kala ya haya su ila malikun an rajulun da siyar hila gabi mina fil hajji hal hau rukusatun fi an yada gabi makka kala zalika wasu amma wal hilaq bi minan ahab ilay na wa imam malik tambaya me matsayin mutumin da ya mance ya kare aski mana ya kare aikin haji maimakon yayi aski amina dan nan ne asali abin da ban ajere an aka yi jiwa a nan minan za a zo a soke dabba ko a yanka rago kuma a yi aski ta ko a gangaro asalin abin kenan ta kuma a gangaro ta wafi fada tunan kuma ji bayanin da imam malik ya kan wannan mas'ala ta yin nasu a jere da hana raba su to nan ya ce ma'ana imam malik amma tambaya kan mutumin da ya mance askin aminan aikin hajji da kuma je halar rukusatun fiye halaka bi makka babu lahiya da rangome ya yi askin shi a makka ya ce zalika wasu duk halaka ne ko ka yi amina ko ka yi a makka amma ce wal ilaqu bi mina ahabbu ilayya yin askin amina shi na so wani ababe duk abin da yayi ne kullum magabata sukan yi ta abin duk da ana iya kaza yayi ya juz amma me yayi yin shi aminan yan wala musannin mu yanzu muna daruri da yawa wanda suke yana kan ababan da yanzu da wuya ka ce ka yi jiwa ka zo ka yanka ka yi askin wani abu ne wanda yake akwai matsaloli wani lokaci ma dabba kanta ba a hannunka take ba a hannun wasu daban take kenan to shi tun da kullum musulunci aka bude kowa akwai dama mutane suna iya dama wani bakon dama kadda mutum doki wannan ka ce wanda bai ba haka ba a can laihi sai mun misali a yanzu abin mai abin da aka yi aka sa nan aka yi jiwon da yawa zawa suke maka bayan jiwa ba mai yankawa ba mai aski ka zo maka duk da wasu suna samu a nan a nan kautar daga wurin jamara ana samun wasu masu aski da mahi yawa ba aski wani masu sai ne suke zama rabi da rabi kenan in sun samu ne a nan kamata abin da ya yi kuma ka biya shi imam malik aski ma ba kai ba bayan shiwa ya kaje kayanka ɗan ajiyar ne eh jin da kai ba daidai kai ba a tsarin ba haka tsarin yanzu ba daga jiwa yanka ake ko sokewa ake ta ko an aski ta ko a zo tawafi na ifada ta magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ifal wala haraj gaskiya ba matsala annabi kuma ce ba ta wala haraja mun da ce ifal ma ta babu laifi kenan dole mutum samu dama yayi ya sarki abin da kika gaskiya magana ka mu sa kan hukunci eh qala malik al-amru alladhi la ikhtilafa fi indana أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينهر حدا إن كان معه يجي ولا الأمر ديكي باب ساقاني أو جم مدنا مدينة sai alamar inda na kenan ala madina abinda kowa ya sani kenan babu jayayya cewa an ahadan la ya haliga rasau wala kuma shari kan mutum bai da dama ya aski ko ma'ana ya rage ne sai sai da zai yi shi wala kuma shari hatta yana har hadayen in kana ma'awo sai ya soke hadayen shi in akwai hadayen tare da shi kaga duk anan kaga wannan magana kaga mu yanzu ina muka ganta ma dai ko ba ka tana can wajen yanka ba a nan ka take ba so a lokacin da kana zuwa na iya magana masu zuwa da hadaya dan su mutanen kakara can za ka zo da iyawa ka kiwo ka kiwo da kayanka ma ka kiwo da kayanka ka zo da kayanka haka suke zawa da shi iyawa ta kace iyawa masu da akin da rage bai ba ka zo kana nema ba iyawa ka zo makaranta sai suke zo su suke zawa da hadaya tun daga can to kenan wanda ya zo da hadaya a tabbatar hadaya mahinahu kenan anan shi kenan kai da ya aski kai da ya sai sai bayan ya soke ko yanka wannan hadaya da yake tare da ita don ta in ka numa abu haka ne wanda babu da auren shi ka tafi cikin magana wala hidu min shay'in haruma alai hatta hidu bi mina hatta hidu bi mina yawma yace kuma bai halitta da abin da aka haramta mishi na aiki na alhaji bai halitta komai bai halitta gare shi askin ne sai sai ne duka wankan harshe ne duna na sa kaya ne da kullum bai halitta ka ajiye wani abu sai ya warware a ranar sallah illa warware a farko jiwa bayan jiwa to kuma magana a cikin jiwa kai shi kai ka samu an ta warware a karama bayan bayan ka zo ka kawana a musulifa ta kenan ba wani abu za ka yi sai ranar sallah su wasu yaman na abin da ake fara jiwa ne ta ku a yi magana yanka ta ku a yi magana aski ya ce wannan magana dai dan ya ce wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala qala wa la ta'alqu ru'usakum hatta yablu al-hadi mahalla Allah ta kanku aske gashin sai hadaya ta kai wurinta kana kenan wanda yake tare da hadel kai ya aske kenan gashin shi sai ya isa da hadaya wurin da ya kamata a kai da kenan ya saki hadaya tunda mai wurin hadaya makka ne ko mina magana ke wannan babu sai mun yi magana yanzu akan alhilak magana aski kuma sai a takasir magana ta sisi matsayin sisi shi kuma wa حدثني يحيى عن مالك النافي أن عبد أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما yadda yake al'ada shi da ya saba yi isa after ramadan in a ramadan aka yi sallah ta ramadan aka kare sallah in a wannan shekara hurudul hajj in iya niyyar aikin hajji a wannan shekara daga hajji daga sallah ta azumi لم يأخذ من رأسي ولا من يد شيئا حتى بي سي سي بي عزكي بي تبا غاشن شي هي يزو حج يا تارا غاشي يا سي سي كما يا عزكي wannan haka yake shi to shi imam malik da kawo kan labarin haka ibn umar ke amma cewa da yasa zalika ala nas wannan ba dora mutane ba dora mutane ba a ce in kai an kai azumi baka aka kai azumi ina sallah sun zaka haji a wannan shi ne haka yake aiki da bin umar ne haka yake shi haka yake dan kuma da gudu dan kuma da wata sunna ce an kai aikin haji an kai sallar layya ka sallar azumi din mai aikin haji bai azumi a shi haka ne haka yake eh magana kenan wani abin da ake aikin sahabi ne yayi da ya zama to wajibi akan wani shi ne haka tunda zabi ne magana ba laifi ba to kaga ce ma kai wata nawa ka asiba ta ka asibu ya wata nawa duk da mun san a nasarar zama ya kayyade ya kayyade matsalar akwai nisan hadisi a nasarar salama wani shi ya sa matsala makan shi a kuma hadisi murfuyi a nasarar salama ya kayyade yankan warci da gashin hammata da gashin gaba banda naka annabi ya kayyade ka a huce kwana arba'in kakka huce kwana arba'in da ka yi sama kenan har kwana arba'in ba ka yi da gabar su amma kanka wuce arba'in baka yanke farcen ka ba baka yanke gashi ba na gaba ko na mata wannan sunna ce kaga ko an kace kaga an kace ko kaga tun daga azumi kaga an jima an wuce eh duk da kuma shi ma anan bai kawo sanin shi ne iya magana gashi na na kai da na gemu wannan kuma da shi wancan doka ba su banda gashin gemu dama shi ba ta ba banda gashin ka a a shari gashin gashin baki ne da farce da gashin hammata da gashin gaba su ne aka tsaye da yamma kwana arba'in amma banda naka banda na gemu naka an baka zaɓi amma na gemu ya ce in fi shawar wafu liha wafiru liha na ce ku cika gemanya a bar gemanya wata ruwa wafu liha ko wafiru liha ku cika ta ita gemanya haramun gaba ɗaya taɓa sai kuma gashin ka shi mu za ta iya da zaɓi da kolo da ka yi sese in ba aikin hajji ba ɗaya ne ba wani abu da ya zo na fadala ta aji haka kurin kai kolo har ma akwai maganganu wanda suka zo wanda suke sarkaman ta ɗan fodiyo rayu muhulla wanda karanci littafi na iya suna kwana bida ya kawo karanta kolai ɗan fodiyo hana kolo ta alagi makaruhi ne haka ɗan fodiyo ce to amma gaskiyar magana cewa makaruhi ne kuskure ne ya taɓa ba na soshin hadisi me ɗan fodiyo rahimahullah ya dogara da shi ya ce laihi ne kolo akwai labari ya tabbata na sallallahu alaihi iya ba da labarin khawarij ita simahum ta'liq daga cikin alamun su akwai aski su zama gashi kullum ko da su khawarijawa bisu kullum wasu kullum ya cikin kullum su kullum ko da ne kullum su kullum kamar shi Allah kullum su kullum akwai da suke to ganin haka ne shi dan fitar ramallah sai su wanda suka sanya kenan yin kolo bai haramu ne bai laihi ne da alamar ta mutane maza to abinda sa malamai ke cewa wannan na daidai a cikin alamunsu akwai karatun ƙur'ani kuma na ce karatun ƙur'ani laihi ne mutane masu karatun ƙur'ani kuma ya ƙur'ani mace ma ƙur'ani ce bai wucewa bai shiga na amma suna karatun kenan ya karatun ƙur'ani laihi ne da sun yi wani alamun a gargama bai wani alamun ta sace lahi ne kuma ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa ka aske ehli kullu aw uzru kullu ehli kullu aw uzru kullu ma'ana ya magana hadisin da annabi ya kira ku aske kai gaba daya ko ku bar shi gaba daya duk har alqaza yana hana alqaza annabi yana ya hana ya hana yasta zanku yawan shi aski da aski askin zamani da askin da za a yi a rage nan nan gashi mai yawa annabi hana shi na ga ɗan wayan min sallah da wani cikin matasa a nan shekarun jiya idan irin wani aski mace habawa ne wanda bayan da komai ba na ba annabi haram da ya hana ba aski ai ma kuskus a rage nan a barkar shi mai yawa a sama a taka kasa annabi hana shi manzana ce ka aski gaba ɗaya ko ka bari gaba ɗaya haka wannan dan ja'far iya ba da lokacin da babansa ya rasu annabi ya zo ya kirawo masa dukkan mu aka ma'ashi gaba daya annabi ya aiki kuma ya sa iya kuma har ma inda laihi ne zai zama to ma wani abu ne na shari'a annabi ya ga addu'a ga masu yin aski inda ya aski laihi ne iya cikin ma shi'ara wanda abu mafi yi ku gaskiya magana aski ko da kaga aure sun ce laihi ne wancan tunanin aiki alama ta takawar jawa wasu suke cewa lahin amma annabi ya nashi ba amma annabi ya halitta kuma yayi ya kirawo wanzami ya aski din jafa na kenan aski shine bin badar mawalla yake cewa babu wata maziya ba wata fadala ta barin gashi ko ka aski a ce askewa ta yi ko bari yayi duk yadda kai in ka gyara ka ka gashin ka ba in dai ka gyara ba a san ka ba san karamta ne ba san karamta ne ka gashin tuyaya amma barin gashi kaga mu kuma na al'adunmu wannan ya kawo a wajen manya barin gashi su ma dukuzuzun a wajen manya barin gashi laihi mu a abu a nan barin gashi ta wacce abin da ya nan fodiyo ya tasiri kansu suke ga barin su ma dukuzuzun laihi ne to illa kai barin su man ka gyara ta eh saka baka dukuzuzun ko ba gyara amma gaskiyar magana aski ko mutum ya yi aski ko ya tsaye ko ya bar gashin shi babu wani a wata maziya da ta zo ta fadala ta wanda yake dabarin ko saisayen wasu in ba a cikin ibada ba kenan a cikin ibada ne a aikin umara ko haji a shi ne yake da fadala ta aski ya yi sisi amma ba shi ba kowa a buɗe dole za ka iya wanda ya yi sauƙi a wajen ka za ka iya yi gurin a takaici wallawa yanzu mun ji dai nan magana ta abdullabin umar yadda yake yi bai taba gashin ka ko na gemu sai ya yi haji malaka ce amma abin ba a dora lesu zalika alin nasu ba a dorawa mutane ba ya sun haka ke wa haddasa ne a malik an nafi an na abdullahi bin umar kana idan halaka fi hajjin a umaratin a haza min niyyati wa shari'a abdullahi bin umar ya kasance in yi aski a hajji ko umara bayan askin kai iya kama geman shi da gashin baki ya rage yan wa wannan su ne masa'alar da malamai bali malaman suna da dama suke magana har yau akwai malaman suna masu ganin gashin gemu diyan da yawa ba ta ƙashi da masu ganin cewa ana iya ragewa wannan masala ta taso abin da ya shahara hadisun abdullahi bin umar wanda imam al-bukhari ya zo da hadisi na ibn umar in yi haiji ya kare yana kama geman yin shi abin da ya karu a kamu guda sai ya giruce shi haka yake kamun guda ita kama haka saura ƙasa da kamun guda sai cire shi wannan shi ne wanda wasu malamai na ce a bata wa firu liha wa su liha ya za a taɓa gemanya ta hanyar kai albani na muhulla shi da irin masu wancan ra'ayin an yi rudu kan maganar na hana masu cewa ba a taɓa kurin dindin yawan shi albani na muhulla bayan ya ce wannan siga ce ko lafazi na'am akwai kusursu ta bakin safa ya iya mun bayani yadda abin yake ko da wani abin da bace kun a bar gemanya kun ce an kace misali kai yanzu kuma ka taba gemu na kana gemu ba yace akwai al'umma ko a wasu garuruwa gemu ya taba sa ya da taka shi akwai masu gemanya ya taka a wasu wurare kasa da sai ta taka sai taka sa naga naga wani naga wani bidiyo kin wani gemu haka sa har kasa ya gemu ce ta dan gemun kurin ta yake eh to kenan kana ta ya kun gemu gemu a jiya ta kasa hai zama kayu ma kama ana jan garji sai da bajin kare ya bagana gaskiya ta cewa masu cewa kurin ofiru a bar gemu ta wannan wannan bata ma'ana bace gaskiya kuma ga sai ce ce bayan bin umar kuma ce ba hatta akwai wata abu huraira kuma ta tabbata to wannan sahabbai ne duk da wancan nafsi na'am a bar gemanya ka taba ta ku kuci kai ta kuna ta tayya ko ba kai wanda ta tayya ko gemanya ki gaskiya ce abin mai bare ya magana ka abin amma suna nan suna tayya ko gemu ba taba shi to wannan shine dai ya tsakace madogara da albanin mun daga sai kuma ka dalilai wanda suke ba mutun dangana ya yarda da magana sana wadon abubuwan mangarun ba nan ba can masu gemu wannan gemu ake da anan wannan gemu gemu da kama gashi ko kan ma bai kai ba sun masu gemanya da gemu yake tayya mu a nan sai yanayinmu yanayin babu gemu sunan gemu irin wancan ake magana kan shi wannan sallallahu alaihi wasallam ce gemun shi baganin kullun shi baganin wuyan shi annabi baganin wuyan annabi domin gemu baganin wuyan shi baganin kullun shi ya rike ya rike shi haka haka yake gemu ne na kinki ba na mana ban na gemu ga cikin ba ga da rigima wai yayi wani garki gemu na rigima daga daga rigima ina ba kai kuma sarki ba zana magana ya an kama shi guda kamun guda haka abin da shi ba aka ba dama shi ne ake rigima bayan damu ba a gemu wancan wanda ya an kama a yanci kamun guda shi ne an rage ba rage ba da kai da muka yi mu cikin rigima mu cikin rigima gaskiya a nan da ya gemu gaskiya da aka kamun guda na har saura amma ya kamun guda ya saura gaskiya shi ne wa masala kenan illa abu ɗaya ne yan malamai cewa ittifaqi ba malami ɗaya cikin magabata ka dauki mazhaba Abu Hanifa Imam Malik Amr ibn Imam Shafi babu ɗaya cikin wannan mazhaba wanda ya halatta a cikin babu babu ɗaya wanda ya halatta illa wanda ce makruhu ce haram amma babu wanda ya halatta a cikin kuma kuma duk sabanin da ake yi ana magana ragewar in ma an rage bayan kamu guda ƙasa da kamun guda ba magana zama taɓa shi da suka samun saɓani bayan kamun guda ne ciki suke rigima an taɓa ko ba an taɓa ba bayan kamun guda to dama kenan ƙasa kamun guda bai ma cikin maganarsu ko ka sai sai ko ka aski duk ɗaya dillahi ne ba a taɓa gemu sai ya kai shi ne a wajen wancan kan aikin sibin umar sabu wurera shi ne ke bada bayanin cewa ba a taɓawa sai ya huce kamun guda amma ƙasar haka taɓa shi laihi ne ka saba umarnin da manzo Allah ya sassana mai na wafiru ku cika ku wa'afu ku bar shi babu maza ba kuma kadi ba ma ka dauko salama fakin da wani nan shari'a sala babu magana halitta akwai malamai yan zamani yan tamori balle masarawa na abu an san abubuwan kamar da ka iya tawili iya tawo magana wasa da kwallon mutum da wasa da hankali babu nasi amma yanzu kama ai kaza kaza kaza ai kaza ai wani ne suka da halitta mashi amma malamai magabata duk an samu sa'an mazhaba wajen malamai kan fatoyi amma ba su da saɓani kan magana ge manya cika ta zaki kuna saɓaninsu daga ina za a rage kamun guda in ya wuce an sauko ba taɓawa ma dirigimin ƙasar kamun guda ne su dirigimin su ba rigima ƙasar haka ƙasar haka dama babu wanda ya ma dama ka taɓa ƙasar kamun guda ba wanda ya ma dama ka taɓa shi wannan shine sunna gashin baki a rinka rage shi wannan shi ne kwana kawai kwana abin ba yi gashin baki ba kamar da sauran gashi ne na hamata da na gaba da farci wannan tare suke kenan su ne aka ce kwana abin gashin baki shi ne kuma shi baki da gashin baki suke magana juzu magana akwai masu ganin laifi ne aski mai aski irin na aska sai dai a sai a rage shi akwai masu ganin ma kwarai laifi zai ma marka ma ganin ma laifi ne aibu ne ma amma ya ce ya maka ladabi ya ma mata ladabi ne aski ne aski shi ba a suke shin sun mulga ba da irin na kai akwai makon masu ganin halittar haka amma gaskiya akwai maganin ka abin ne kenan shi gashi baki yake magana ana iya askiya ko ba askiya amma dai an san rage shi kai ka za ka mai a sharif daga za ka iya shan abinci an kan shan ruwa kaga in yawa shiga zai shi na ce wani yaro ne aka lura sai ba su gani uwaya in aka aka yi hura yin su hura a gidansu ya ce baba ya sha aka ce ya sha ta yi shi bai sha kun ya garu women sa ba ta sha wa ashe baban in sha wurin ba ka biya gashi baki da yawa shiga take cikin kashin wurin sai duk gashi baki ga ya da yawa gashi baki in yi kuka wa kai to duka shi baki ya bata wurin shi yaro abin abin ya mai tsatsin abin in ce baban shi a ce ya sha shi ke ta yi shi in bi sha bai sha gashi baki ga cikin wurin wannan kuma magana ta ado wasu na mai da abin ado wannan biya bayan annabi sallallahu alaihi hudawa ne ko yace ku ku cika gemanya ku rage gashin baki eh wa fa shawari wa fa riya wa fa shawari ce wa fa riya wa fa shawari ku cika gemanya ku rage gashin baki kenan yace yahudawa su ne suke aikin su ne suke aske gemanya sai ga gashin baki muzu muzu to yau nake shi mai ka sabta ne hira to an aka ce a saba yahudawa yahudawa suna barin gemu ya aske bai hudun ya ce alheri da ya kawai ka bari ana wannan ana bayan da annabi ya ce alheri ba dan shi akai ba annabi ne ya ce aje ya shiga kan mutane hira to an zan mutaka da yahudawa su ma yi kuyen gemu gemu suke bari haka kai mamaki haka ne yahudawa a zuma mawasa yahudawa yahudawa masu addini an gani masu addini su gemu ga su tewa ta ka annaba su yau an gane yahudawa masu rayan addini za gemu su tewa ne fusta bai gemanya haka annaba suke annaba kan masa labarin Musa ba da Harun ibn Akhila ta fara gidan wala da rashi ka kama ka kama gemu na da kaina ka gemu ya ka kama shi a da shi ka gemu ne babba don haza kama a jaka da shi kaga magana cewa kenan amma mu annabi ya mana umarni mu cika gemanya mu rage gashin baki a rage shi shi yayi kuma magana ta aski gaba ɗaya da aska shi ne annabi shi ne yake sabanin da malamin magana ta wannan sai a zinin da ke nan magana abdullahi bin umar kana ya za halaka fi hajjin a umaratin a kada miliyati wa sharibi in yi aski a haji ko umara bayan shi yana kama gemanyan shi da gashin bakin shi a can ne cikin sirri bukari na ya kawo na maganar kamu guda bayan aikin haji duka wani da sai inganta wa amalik haddasa wa haddasa ne amalik an rabi'a ta bin abi abdurrahman rabi'a bin rabar ɗaya daga cikin shi aka ce faruk ko rabi'a ta rai ya ce manyan manyan malaman madina wanda ake ce mana malamin maliki ne cikin iya cikin malaman tabi'ai dan ya gamu da shi sahabbai tabi'i ne amma kuma shi imam malik tabi'i tabi'i ne iya daga cikin da ake ce abin wanda ake ce uwaye mata yanda suke da tarbiyya take kuma fa'ida saman namiji in ya tsaya wannan ya shahada a ce da faruk faruk faruk uwashi tun da ciki ce ubanshi wata bar shi ya barta tun da ciki baban shi ya tsaye masallaci aka kawo kudatarwa kan jihadi fi sabilillah jihadi fi sabilillah aka kudu aka wa'azi aka wa'azi ya tsare ya kama shi na khuruji fi sabilillah khuruji na jihadi fi sabilillah na yaki ta kudi shikenan kun da yazo gida ce ka ne bana bana ta zama wanci kuma sabon ciki amarya kuma ba wani bai da kuda sabon arme ita shi gaskiya kurin ba shi ta zama ya ji an kwaɗatar su kan jihar yasan samun fata ta jihar bismillah yan hali kuma hali ne akwai duniya ya da hali sai ya ce to yanzu abin da za a yi ga kuɗi na wannan kuɗin na san ya ci ka adara abin da ka cikin wannan zai wato haye girma ya ci ya ishe kuce kuce har allaka mu kuran ya ajiye mata kuɗi kurin ya ka wuta ya je nan aka yi nan yaƙi kwanta nan sai ina ne kuma ita ba ta kwanta ba ya ta nan an ƙare nan kun yi shi neman shahada kun yi bismillah kun neman shahada ya je nan aka buga aka buga nan kuma wuta ta kwanta wuta ta kwanta ba kuma sai labarin nuri ya ta yi tana labarin haka wasu samun labarin shi tana labarin shi har labarin shi bace an shiga harakoki kurin shi kenan faruk yawa Allah mai cikawa ba da ba dan zaman da ne ya tsaro da kamata waya ga nan muna gari za ba sheri za ka zaka ba ba sheri zai zai zai babu da ba shikenan an nan gana sai bayan wani shekara 30 shekara 30 da barin gida taranta da barin gidan garin Madina Madina ta Madina ba shekara 30 kurran nan ya dawo gida da ya dawo cikin dare zo kuma ya san gidan shi kashi talatin ba da wani samun canji in ba yanzu zamanin da zai kawo shaka talatin da ya dawo gida da ya dawo ya ji gida kun ya shi gida ya shiga gida kudin wani hoto ya siya kawai ya shi gida ba sallama ba uzuri su kan kokowa shi da wani cikin gida ana kokowa tsiki tsiki wata hoto da ta wuzo kuwa ta ga ubanshi ne zo ɗan shi ne shi ne a shi ne mai gida shi ne mai gidanci shi ne mai gidan shi ne aka shigo gidan shi ne aka shigo yanzu ba uzini dole ya ya bari an yi ma'abu tuwa nan da kokowa shi da shi cikin wata wata ce kaɗa da tsada wani ubanka ne wa kan wannan ɗanka ne suke da aka rungumi juna cikin dare ne suka rungumi juna shi kenan kowa ta yi aka da ƙara hira aka ta yi a kwanta da asuba ya hutu zuwa masallaci shi baban nashi da ya je masallaci aka salla asuba sai ga an wata halka an taru ya kasa gani ma mutum gari mutum an taru sai ce wani miya wannan miya wannan wai wannan sai san shi ba wai wannan aka wani abu sai to kusan kai anan kai bako ne anan kai bako ne ana faruka ne ai kaza kaza to da mun a cikin dace a shi ya ce ma oyi an yana tambayar cikin dare to yaya kaza kaza ka na kudi da yawan da aka kace bari kaga kudin suka shiga kaga kudin suka shiga ita kuma dan ta dauka take min hidima ta ba malaman hidima maskula dan take min hidima malamin maskula mishi ko ina za ta tura shi ta ba taimaka malama kudin karatu da yaro shi farko kuma yaro Allah ba shi ilimi ashe wannan yaro dan shi dan shi ne mai wannan a madina ba shi ba ilimin shi kan madina shine shugaba na ilimi a madina can zamu zamu da shi ya tace ya ce ya ce lalle na ga da kudi suka shiga ya ya samu tarbiyya ya samu karatu kuma shi ta shi Ibrahim annabi shi tarbiyya ta Rabi'a ba ya ba biya biya bin Rabi'a da Zaman to sunan ashir sunan sunan baban nashi Faruk ne shi sunan sunan baban Faruk Faruk sai kira baban nashi to shi Rabi'a bin Abdurrahman iya kin iya cikin kiran malamai iya cikin malaman babban malamin malamin shi yake ba da labarin cin ana rajulun ata ƙasar bin muhammad wani ya so ƙasar bin muhammad ya same shi jika muku su jikin ya ce mishi inni a fatu wa fatu ma ahali ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأجل من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأثنان ثم وقعت بها فذهب القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين نمي وكان هذا a takaice mutumin su kasirin muhammadu ne ya ce to ni a fatima a da na wuzo kenan bayan jiwa na jama talaka ba na rasalla na kaɗo kenan na nuho ka abayin tsawa kenan ifada ya ce to mun kaɗo tare da matata muna hanya sun ma'adartu ila shi'abin kenan ɗan karkata haine kwana zuwa wani ɗan ɗan hanya ɗan wani da wani raɗewa a cikin shi abu ɗan ɗan loko da wata hanya ne ya zaɓi ɗaure ta kafa wata ɗan wuri ya raɗe hanya ɗan wani ɗan kwarku ɗan wuri ne ce abu ɗan raɗe cikin wani ɗan kwarku wata hanya hanya wani ɗan wuri wata mace wata farfajiya ɗan ɗan rame ke na bar hanya fa zahabtu bi adnu min alhina so zan kusanci sai matata kenan kenan iya san biyan bukata da matashi da ya rabe iya neman haka faƙalar illi da mukwasirin shanin ho ban yi aski ba ban yi ba sese ban yi aski ba da muka yi jiwa ki ne bari har da aski a taɓa da sese to shi kuma ya yi niyya ya ce fa'akatu min sha'ariya biya sinari su mata aika san sese ya ke ku su ba ya kama gashin gaba ya gizo ce ya ce kwanar sai da haƙoli cire gaisa ya ce sai da kama gashi da haƙoli na na ciro ya ce sun mawaka su biya kuma na amka mata da mana biya bukata shi ba a nan ba ta fi kasu shi kasu fiye da riya kirkir dariya shi kasu fiye da ba ta fiye da ke fata shi ma da mu ya kirkir dariya ya ce murha فلتأخذ من شعرها بالجلمين هقولي ليه كسر كسر تأذكي بنادى ما جلمين المكشي المكشي كسر تأذكي قال ده شيء كام أي جبا ده يجيبتي كده بعد ورد أجيبه ما يده ورد ده هقولي كسر تتي معنا ت تجيبتي قاشي ناتا ده ده المكشي haka ya gaya mishi barin kenan maimakon ba da haƙuri ake ba ƙal ƙal malu astahibin fi mutum hada a zuzuka dama malik ya ce a irin wannan wuri tun da ya je ya kwanta da ita kahinta ya aski ya ce mustahabbi ne ya yanka dabba ya duk da ji mustahabbi ta kenan ba waje don ya tawafi ya yi jiwa ya kare tun da ya yi jiwa kenan ya yi taru a takar ya yi abinda duk da ba bi ba abinda ke jere amma dai tun da ya yi jiwa ya tsira hajji kuma ta yi kuma ta ba shi wajibi ne sai ce mustahabbi ne a wajen imam malik malik ce mustahabbi ne shi a ce naso a ce ya yanka abin yanka amma shi kasim kin bai gaya mai haka shi mai fata wadda aka labarin shi kun dai dariya mishi ya ce a je a yi sai gaba daya a yi da almakashi ba da haƙuri ba mala to shi malik ya ce dai mustahabbi ne a yanka jini a yanka dabba wa zalika wannan magana da imam malik ya yi ya ce ana abdullahi bin abbas ƙal man nasiya min nusukihi shay'an farin zuga dama dan abdullahi bin abbas ya ce duk wanda ya mance wani abu daga cikin aikin shi na haji ya saba ko ya bari ya yanka mana ya yanka dabba ya zub da jini to tun an ji a zurci shi wani abu ba haka kamata ba a yi shi sai imam malik ce kenan ya kamata musabi ne ya yanka dabba mustahabin gaske magana ba wajibi bane ba dangane ya samu talul yayi wannan ba magana gaskiya ce wajibi ba magana wajibi ciki amma shi hujja imam malik da tabi bin abbas yana gana shi sai ce kenan ya so mustahabi na ita mustahabi kenan shi ma san kenan ba dole bane ba dan baka yi ba babu lahi وحدثني عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر انه لقي رجل من اهله يقال المجبر المجبر قد أفاد ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيد فاشكو منا عبد الله بن عمر ya game da wani mutum daga cikin 'yan gida ɗanɗan wunshi ana ce mai almujabba ƙata afad ya je tawafin ifada kenan ya ta ce bayan jiwa bai yi aski bai yanka ba sai wuce ya yi tawafin ifada wadda mai halin wadda mai kasar bai yi ba aski bai yi ba sai fiye da shi jihai da zalika mana ya za a umarni bai san ba haka ake ya jihar abin ya wuce ko ya je bi askin ba ya je kafin na fada sai abdullahi bin umar ya mai umarni a yarji ya koma baya kenan kai kafin fada ya koma baya fa ya je ya askin a yukasar ko ya sai sun mai riji labe fa ya fi kuma ya dawo ya tsawa fi fada bayan kwarai ya tsananta mishi bayan nan sallallahu alaihi ya bada ɗaukar kaka nan mashin da kwatanta ya ajiri ya je ya yi askin ya dawo tsafin fada sabo wancan kenan bai ba wannan aikin sahabi ne haka abin da ya bai wa haddathani an malik annahu balagahu anna salim bin abdullah kana idha arada an yuni mudda'a bil jalamain fa qassa sharibahu wa aghada bi niyyati qabla an yarkab wa qabla an yufilla muhriman ana abin da yake wannan labarin salim bin abdullah shi ba ai baban abdullahi wanda yake bari ma tun daga sallah ta ta azumi bai taba gashin ya zo shi ko shi kuma dan kana idza arada an yahul in yazo wajen harama ta aikin haji da'a bil jalamai sai ya sa kan almakashi guda biyu mana kana adam biyu sai ka kan almakashi fa qasa sharibahu sai ya rage gashin bakin shi wa khatama liyati ya kama taman geman sai ya rage iya haka kabal an yarkab kayan ya hau abin hawa ya kama hanya zuwa makka makabar ajiyar ne mai wurin ka hanyar da tarbiyya ta aikin hajji ko mara a nan yake zawa ya shirya komi to ka sai niya ya kama sai a talbid nan wakilin da almuhim magana ta mai yake cewa ta magana ta aski ko sai a tsara abin ajere ɗan mutum zai iya tsarin jiwa ake a yi aski ko sese a jiwa ake a yi yanka a yi sese ko aski ta kuma aje tafi ifada haka yi abin bitartib na mazana aikace mazana haka sarsa mai mazana haka yi a hajji tuɗe to amma abin da ya wakana a ran nankin wani zai zo ta ya rasu lalla ni haida na yi aski ma na yi jiwa wani haida na yanka ma na yi jiwa anas ifal wal haraj wannan shi bude kuma akwai ruwa bukhari ko muslim ta inganta manzo ya tabbatar musu da haka ya ba su rango mai yin hakan kuma yace wala haraj ba laifi bane gaskiya magana ke at-talbid me at-talbid at-talbid shine a gama gashi ya sa mai kwaro amma zama kwaro ne masu gashi da yawa gashi da larba gashin nasu an aka sa ma gashi kwaro game ya ki wuri guda na ɗaya gasa mai bulaguro sai gashi mai buzubu sai mai buzubu sai gashi ya buzubu da gashi ba da lokacin ba mai gyara ba to an kame aka ka huta gashi ga mai buzubu ya game wuri guda ya kame wuri guda an rike shi kuma kwari wani kwarkwata bai bai kwarkwata bai kwari bisa ga cikin shi to shi za a san sa dogon bulaguro ya sai a talbid ya sa mishi ya sa mishi ƙwaro ya sa jika kan da ƙwaro ya gama gashi wuri guda kan sai tsaye kuran kamar ya walƙiya kuma bai bai waya gashi gashin ya gama wuri guda haka sai mishi shi mana a talbid to kan wannan magana shine to haddathani yahya an malik an nafi an abdullah ibn umar anna umar ibn khattab qala man dhafara ra'sahu falyahlith ولا تشبه بالتلبيد عمر بن الخطاب yake cewa duk wanda ya kitsa gashin shi to lazim yayi aski gaba daya kanku kwatanta kanku da talbid da shi talbid shi ya ce a asalin talbid shi ana ina ka cewa shi ma na hakikan in tarbiyya na gaskiya shi ma ya aske da mun bai sai wa kashe gaba ga muri guda to kai da kuma abu da yake kamar da kuma tabi ba dan kenan in talbir kin ne matsayin shi shi ma in din kirkin ne dole ya aske kenan to kai kenan kai kai kai mai da jiwa da wanka kai ba kitso ba kai ba talbir kin ba shi kenan ka kwatanta gashin mu talbir amma nan menene kenan wanda ya kitso ne ba na mamman zan magana ai mun san mata a kitso suke ko su mata ya ba su dama idan mace ta zo ta aikin haji ta kare sai ta kama gashin gaba da kitsan sai ta girbce karshen gashi ta yi to yanzu namiji ne sai ya sai kitso shi magana shi namiji ne kitso bai da wannan dama bai da wannan dama irin ta mata ɗayan biyu ne ko ka aske gaba ɗaya ko ka warware kitso gaba da ta sai shi namiji sai magana kenan shi namiji bai dama irin na mata ai sabbai suna kan Muhammad zan Allah zalma yana wa gashi shi kamu da kitso a kamun gashi shi tumi gashi dewa suna yi har manzo Allah ma yana yi yana yin kamu na gashi shi dan sabka ki haka to wanda ya riga yawa kashi kamu ya kitsa to shi bai irin na mata ya ce a da kama girbci a dole ka ashe gaba da gashi magana kenan to amma shi an ce a wajen urban khattab ya ga kenan hatta talbi ana iya an dai ana iya sace ina sace ana ana sace kan shi an wancan ma ina hakika ne shi ma dole a suke saboda gaskiya shi an ce a sa kwaro gaba ɗaya kenan gashi akan wani guda to ina za a iya sace gaba ɗaya kashi ma bai yiwa ina bai kuma gidan kaman giza sai ta yana kakkai juwa da kaman ka kai ba gido ba kai ba talbirkin ba sai ta ganin magana shi sai umar ya hana kan yanzu bayan mun yi magana da ya akan magana ta kitso ga matsayin shi karara kuna aske zai to me ya matsayin shi a talbirjin ya ce wa haddasa ne a malik an yi haibin sa'id an sa'id ibn musayyab an umar bin khattab qal man aqasa ra'sahu aw dafar aw labbada faqad wajaba 'ala al-hilal umar bin khattab ya ce duk wanda ya lankwasa gashi sa wani cikin wani kenan kamar zaman nau'in kitso ne sai a gama gashi a sa wani cikin wani masu gashi da yawa su kana wanda ya lankwasa gashin shi ko ya tufka shi irin da kitso ko ya talbi shi a labbada kenan sai ne gashin shi kwaro ya gama gashin wani a wuri guda duk wa'annan ita fakar waje ba alaihi haka wajibi ne ya aski kenan a tafi wajibi sai sai wanda za a iya sai sai gaba daya sai ka ce sai sai a zo aikin haji akwai manzo wasu ya kan hanya da haji haji haji sai ma girb sai cire ma wannan kotin daya da almakashi wannan bai ba shi namiji gaba daya ne sai ba a ba a cire rabin gashi da haka suke rubutan da yawa wani bai sani ba suna na geyi da ƙara mashin su ya haji haji sai girb wai ya kare a gaba daya ke sai sai duk mai sai gaba daya ke ko sai sai gaba daya ko kai ashi gaba daya amma mata su aka ba dama in suka kamun gashin gaba daya suka rike shi an ce daidai kan yaɗa suka cire ya ikuro daidai almula aka ce daidai ya tsakurin shi kenan kenan sisisi za mu musu aski daga nan ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته